Dokument nam też.
I to.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddar haduwarmu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 26 ga watan Rabiu Thani hijira shekara 1442 wanda ya dace da 11 ga watan 12 shekara 2020 insha Allah yau za mu tashi sabuwar sura surta maryam insha Allah a kayan nan ana sanar da 'yan uwa ko masu jinmu a yanzu kai tsaye an samu tsari na za a rinka jin shirin kai tsaye daga radiyon al'huda ko al'huda kenan ana shirin kai tsaye wanda suke cikin gari suna ji kuma mun sha bayanin yadda Allah subhanahu wata'ala ke kawo yaduwar ilimi ko ci gaban addini wani iya daga ciki ta zan zo suke cikin gida ma su samu damar zuwa balle mata yanzu ba su da dama suna jin abin da ake illa na kuma sha bayani hanyoyin da'awa ko samun lada na da'awa yakan saba wanda zai ji wa'azi a duk inda yake iya samun lada kuma da ƙarin ilimi amma bai kai wa mai halarta wurin wa'azi saboda a wannan wuri misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani duk irin wannan haduwa irin wannan wurin ɗakin Allah ana samun lililin malaiku ana samun saukowar rahama daga Allah kuma Allah yana ambatar wannan jama'a a wajen malaiku kenan akwai fatara bambanci akan wanda yake gida daidai da daruwa haka a irin wannan lokaci kuma na koda ba darasi ba ake annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani a tsarwatin sai musulun sauran wurare da zantattu cewa duk wanda ya zama a irin wannan lokaci kana jiran wata sallah ta yi mala'iku suna alama kasiru alama ramu ba ka gushewa cikin addu'ar mala'iku suna roƙon Allah Allah ya gafarta min bawan ka Allah ka ji kai shi har sallar ta zo kaka nan riba da yawa ce amma wanda da gida ma sai tsare insha Allah kenan daga yau sai insha Allah za ka tsara kullum ana darasin ana yi daga ranar al'huda Allah saka masa alheri a yanzu kayan nan akwai tambaya guda biyu ta farko tana da alaka da kuma ke bayani ne a takaice cikin cigaban ilimin addini akwai dan uwa shehu malami dr umar sani sani umar rijiyar lemu allah taimake shi ya samu damar yin tarjama ta alkurani irin wanda abokar gumi ya yi kusan kullum ana ci gaba na samun ƙarin dama ya faɗa da tarjama ce ta hausa kuma ya faɗa data ya mata zaman zaman tafsiri ba tarjama kaɗai ba ya yi duka da hausa kuma masu karanta wasu hausa boko hausa boko ba kenan ana zai iya bayanin ma'ana aya da abin ta kumsa da dai ɗan bayanai hukuncin da ke cikin aya ya yi wajen mujalladi shidde mujalladi shidde na ƙwararren tarjama ya aiko ya raba su yanzu zai kayan suna ga aiko na sai da ya raba su ne da duka nan da yin ɗan wama da umar mun samu kowane ya aiko mana guda guda kenan ya aiko da zai maka abin da ke ciki kuma a gaya mutane kenan sha Allah daga baya kenan abin za a sami saman kasuwa insha Allah wannan muna kira yan uwa matasa masu mana matasa ne masu neman ilimi ko masu karatu dan wa irin wannan ababe muhimmancin shi ga dalibi ne balle wanda ya karatu a wajen larabawa karatu kai a wajen larabawa malamin ka bala rage za ka zo tafsiri ko bayan wata aya da hausa ka rika buge bugen hirza ka fasara ta na wannan sabarewa kana ka tun da kai malamin ka bala rage inda baka katin zaure ba wajen malamai irin wannan na gida na zaure za ka zo kai ba balarabe ta maka bayani ya maka larabci maka larabci an ka zo ka sa hausa gaba sai ka samu bayanin abin da ake yi da karshe ta ta wahala ai ta an yani yani kana yani yani haka za ka sai yanan yara a mahimmanci ina karamin lokaci nan da kusan shekara 24 lokacin da wajen armina da nai muna tare da bin usman da salahaddin da wakar jiru suna tattaunawa ana hira hausa irin wannan hira ta hausa sai salhaji ya sa baki a ciki a salhaji na gadar shi na kasan balarabi ne da hausa sai kyauta kai kai ana magana kana kato kana ya'ani ya'ani ka tabbata kana shiga rigima hausa tsakanin sakwatawa da kanawa shi ke na fito suwan bakai ne gero sakwace ana magana hausa iya hausa sai salhaji ya sa baki ta kai kai an hausa kana kana ya'ani ya'ani ka tabbata kana sa baki ka cikin fasar da sawa kenan iya mahimmanci irin wani malamai na hausa wanda yake malami irin wani irin kamar sani umar irin wani malamai suka suka jima cikin ilimi cikin sunna kenan kuma suka suka da fasara hausa kuma ya sami taimakon mani mani malamai na jami'a masu karanta da hausa akwai su karanta jami'a bahar ta kano akwai ta gombe akwai ma ya karanta jami'a ta ta nijar malami ne na addini ko malamin ilimin hausa ne hausa a rubuce a karance kenan tafsirin ya samu goyon baya kuma da aikin waɗannan manya-manyan malamai da fatarori wanda suke fassara hausa ke ya samu goyon bayan su idan an dauko an fassara kenan qur'anin ka ga ilimin addini ga ilimin hausa kai wanda yake bahaushe ne gaskiyar magana saka ɗaliban ilimi wannan littafin Allah sa in ya fito ku kokarin mallaka shi gaskiya sai sai mu kawo wajen ya da dama ta addini gaskiya ya kare zai kawo ci gaba kware gaskiya sai Allah taimake mu sai magana ta biyu dan uwa ya yi bayanin kamar a cikin tafsiri muna takaita bayani kan tafsirin ma'anoni ba a shiga luga ko na hau sauran yan uwa shi usulubin da'awa kowa irin da shi an ka ɗauka malaman tafsiri a kowane ya majalisi ji ɗaya wani ya biyu wani ya goma wani ya talatin ma kowa da irin yadda yake da tsarin da'awar shi fata yi alaman alaman ladan gaba ɗaya yan wa ni usulubin da ɗauka tsakani ga Allah na fahimci al'ummu idan ka samu tun dubu idan ka samu goma cikakke malami mahiya ba malami bane ba abin suke nema sanin mai Allah ce mai annabi ce don yanzu cikin nan ina ma'ana fa'ilin mafa'ulun marfu'un mansur makasur don na uban ba su gane komi wanda kuma yake da wani abin shi ko iya abin da ya bukata dama shi ma da ilimin shi zai karanta gani kenan shi yasa wani abun bin mushi shi kuma da yawanci malaman sunna ma wasu ma suna inkari irin tafsirin ma ka san ana magana qur'ani ma'ana qur'ani ka shiga magana fa'il wa fu'ul da marfu da balaga da na'ud da hira jahiliya ma ka gama shi ne abin ya rikici wani abin ya mai yuni gaskiya magana muna kasu da kowa da kowa ne wanda nan masu kallon ma wasu saka masu kallon kai tsaye suna duniya ba san mutum duno ne ba dan muna da muna aiki ana aiki da kai tsaye na fasfo ga a yada wajen guru wajen mutum dubu nawa duk wannan kake nan masu jin kaɗan ne masu wannan balaga da fasaha ta miki faɗin me Allah ke ne dan wa hatta asalin malamai suka yarda sanin ilimin wanda ake faɗi suna ga wannan hanyoyi ne ana son kyakkyawan isarwa kai da ka san balaga ka san nawa sauransu ka da ka ban Qur'ani abin da ake so ka isar da wannan Qur'ani kyakkyawan fahimta wanda kai jin Hausa ya gane da ake yi shi ma na Qur'ani kai su a cikin ada kamar kamar yanda ya kamata ina tana cikin malaman Najeriya malamin jami'a ne don doktor ne malamin jami'a ne ga wannan a Saudiya suke ta nema na kayan shi malama yake ce bana labarin suna da nema na Allah ya mu da su mun ce wajen da'awa da su a hanyar kace shi abin da sa tafsir muke burge shi ta wallahi ta da shi ba tafsir bai bada shi ta tafsir kuma bai bada wannan malam saboda ce da kuke tsaya kullun kuna kan Qur'ani kullun sai kuma da bai shiga hira ko a cikin ciwo da yake ci abin ya wuce haushi ce wannan ta da Qur'ani mai shiga cikin tarihi da wani kissa ya fita daga wurin da yake ciki to wallahi shi ta ta tafsir mana bai bada shi kaga doktor ne malamin jami'a ne amma da abin yajin daɗin shi sai yajin qur'ani yanzu yake abin Allah ke cewa kin da haka nan kowa da zulubin shi ni balaga balaga ba za kowa da shi nawo kuma akwai malamai magabata sun ma addinin Allah yake sun duniya suka da ilmin su musamman hawo maballe balaga ko fasa ba mun ta kurin sun rike Allah ya annabi ta kaza sai da abin kurin sun kuma da sun ma addinin Allah yake ba wata nawo kullum ba sun nawo sun ta ba ba ba sun sama sanawa ba kurin me suke yi su jiyo magana yadda suke sai su kai da yanda suke sun zama dana kuma kuma addinin Allah yake har yau muna ci muna ci riba suka baka ya kawo ilimin nawo ilimin kasar ilimin nawo bayan annabi sabba ka fara fara shi abu ne mai kyau sai da gane addini ne amma wai daga baya wasu malamai suka zamna suka tsara don taimakawa kan bai zama shine jigo manufar abun ya za a isar sakon Allah hatta balaga da nawo sauransu kai malami ka san balaga ka san komi abinda kai masu kai da cikin abin al'ummarka ka ba ta fa'inta ka gane me Allah ce mi annabi ce ba ka kai samun da balaga da fasaha a wurin da duka sa su shiga dai shi ne kuma mun ke mutum ke bake nan in wa kuma dan wa kuma wannan gumi rahmon Allah shi gumi rahmon Allah asala abu gumi rahmon Allah ya har bayani me yasa ya tafsira shi da sunan raddul azhan me sunan raddul raddul azhan ila ma'an alquran abin gumi yace abin da yawan tafsirin da shi malamin da muke shi da shi na ce wallahi abin da nake na ɗauki wani wata wasiya musulun abu ka kuntum wallah dan ya ce abin da kake wani tafsirin ya rubuta shi ya lura tafsiran malamai da yawa suna shiga hira ko wata kissa wani daban su huta ma daga mai jin karatu zai zama a ina yake hewa a wuta shi da cikin mawdu'in ya ce shi yasa ya gano tafsir suna da yawa suna da haka ce shi yasa da ke wannan qur'ani ya mai suna raddul azhan ila ma'anil qur'an ya ce melo an kulla zuwa ma'anar ƙur'ani shi sa ya kaɗa ta ce a wani ɗan abun ya iya komi amma da ya hakan da ya lura mutane wajen shiga kisa tarihi suke wuta daga ma'anar ƙur'ani shi sa ke yi tattaro mutane a tsaya a kan me allah ke ni aike ne daga allah shi ne babban mun bashi haka yau akwai kuma mai dama zai yi zai yi kuma nan kowa da irin zulmi shi a tsakace ne allah gara ta mana kenan ba laifi bane ba dan aka yawancin shi shi da mutane insha Allah farkon su kuma da insha Allah Allah ma bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا yanwa wannan sura a nan kan mance yanwa wannan bayani da ne na tafsiri bai zo ba har a gaba za a hudu na sai da kenan wannan aya ko mun ne gurin kofikin ko magani kenan lokacin da Allah ta haiko an ga jama'a insha Allah ko da hutu a Najeriya za ga jama'a insha Allah a wannan sura suratu Maryam alayhi salam Allah san Qur'ani littafi ne daga Allah baban da bana ra'ayi ko wani abu Qur'ani addini addini ne kurin ana aiki da abin da Allah ya tabbatar da shi maganin Qur'ani ne wanda aka aiko wa ƙarshen manzanni shugaban manzanni annabi sallallahu alaihi wasallam kaga mun ji suratu Ali Imran mun ji ga suratu maryam amma ba suratu amina ko kaji ta amina ko ta abdullahi baba annabi ko ta baba baba annabi sallallahu alaihi wasallam babu amma ka sura dungurungun ta sura babu mutum isa islam maryam ala salam aka yi sura ta musamman kanta wannan sura tana karantar da mu da yan uwa annabi sallallahu alaihi ya zo duniya ya samu duniya cikin wani hali na ruhu kan annabi isa alaihi salam da shine karshen manzanni na banu isra'ila wannan abin ya shiga cikin mutane an yada jita-jita an yada ƙarya an canza addini kurafat sun yawa cikin wani addini ta wuce da Allah ke mai da mutane kan sai ana mai da mutane kan sai ne su san matsayin wannan bawan Allah ko wannan baiwar Allah ga yanda abin ya fito labari na haƙiƙa wanda su ma wanda suke dangana kan zuwa da isan ba san wannan labarai ba sai sun koma nan suke sanin shi da yawa ba san shi ba to yanzu nan wannan sura Allah subhanahu wata'ala ke cewa zikin rahmatu rabbik mana ka ba mutane labarin ku wannan littayin iya ana ambatan rahaman ubangijinka da yama abdahu zakariya da yama bawan shi zakariya mun karanta a can baya zakariya alayhi salam lokacin da aka ahi maryam an yi ƙuri'a an yi gwagwarmaya wajen ɗaukar renanta ma ƙarshe Allah ba da dama wa kafana ha zakariya zakariya shi ya samu renon maryam wadda lokacin babanta ya rasu tana ƙarƙashin kulawar zakariya kuma a lokacin zakariya iya arman ɗalƙar babarta a wannan hali kenan zakariya yake kula ta har yake kula da abincinta da komi can ba mun karanta alamun labari kullum da kan alamun zakariya ne ran wajen inda har zukan ana rike haza a zama huwa min indillah nan lalata kuma shafi gaisa ko zakariya in ya zo wajen maryam a tsanar kamata abinci sai isko na abinci wanda ba shika ba maryam an na rikata daga ina ci samu wannan abinci ci huwa mana inda da kuma zuka man shafi lalata daga allah ya tsaya zuka ya tabbatar ba da wahala komi haka allah ya kama su allah ya kama su to wannan an ce anan na raka da zakariya rabba anan ne zakariya da salam tunani ya zo mishi na ya tsuwa babu babu babu aiwa a nan ne tsanin zomi shi na magana kenan ana iya samu tun aka samu wannan abincin da aka kamata ba a lokaci ba kai shi ma zai iya samun tako da tsuwa shi yana cewa nalaka da aka da rabba a nan zakariya wannan ganin wannan aya ta wajen man zai shi ba samu wannan kuzarin roƙon Allah kenan ba tsuwa ko an tsuwa da iya ina iya bada to wannan labarin ne alaka labarin wannan rahama da Allah ya ma bawon shi zakariya إذ نادى ربه نداء خفيا إذ نادى ربه نداء خفيا
قال ربي قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا نعم إذ نادى ربه نداء خفيا lokacin da zakariya ya kiraye ubangijin shi kuma kira cikin ɓoye cikin kaskantar da kai mana ba riƙa da murya ba eh ba riƙa da murya ba ƙasa ƙasa cikin cikin nutsuwa da kaskantar da kai ga irin addu'a da yake yi qala rabb inni wa hanan azmu minni washta ala ra'su shayba ya allah ni dai gashi gashi ya rauni kenan ya yatsuwa jiki ya rauni wasu ta'alar ra'asu shai ba kuma hurhura ta gama kai ake na aka ce mutuwa ta sama tampon ta kusa kai ya hori wannan alamu ne na gina musahiya shekaru jiki ya rauni kuma kai ya hori don haka ce walam akun bi du'a ka rabbi shaqiya ya Allah ni kuma ba mabiyaci mana ba na rasa kenan ina mai samun karra addu'a ka Allah kenan ma Allah ya amsa addu'o'in shi kenan banna tiyata banna rashin samun amsa addu'a kenan iya da garanti a wajen Allah na amsa addu'a shi dan haka kenan iya so cikin amsa addu'a shi da Allah yake yi ya kula da shi ya ba shi abin da yake nema na gashi da hudu me yasa zakariya yake wannan magana yace kama abin ya kaka bai ce ba kai da Allah banda amma akwai ladabi da yake ma Allah na neman wani abu da yake guri zai ya rubar maka da shi shekaru sun yi nisa kai hukuru ta gama kai ni kuma Allah wajen addu'a ka ina bana ban ban rasa amsa addu'a ka idan na samun karɓa addu'a ka Allah وإني خفت الموالي من ورائي وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا نعم يرثني يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا
yace ga dalili da yake wannan magana ta wa inni shiftar mawali min wara'i Allah ni dai ina tsoron masu mayewa a bayan na wuce kuma shi ne kusan annabin ƙarshe na banu isra'il daga shi sai ɗan shi haya sai isa alisalam wannan kuma duka bin 'yan gidan shi ne ɗaya ɗan shi na cikin shi ɗaya kuma ɗan ruku ɗan ya ruku ɗan madai ke suna ƙarƙashin shi ke a lokacin nan da yake magana babu wani annabi a cikinsu shi ne kurin annabi shi ke sayar da banu isra'il a wannan wuri na betul makadis kuma wancan zamani wanda ka tarihin shi iya cikin gwagwarmaya da miyagun malamai da banu isra'il su ne a wurin damar suka ba annabi sai wa hayar malamai annabi ko na ko kenan miyagun malamai su suke su suke mamaye da masallacin shi ma duk da haka a manzo Allah annabin Allah ne a cikin su wata zamani suka cewa ba annabin Allah bane ba suna aibanta shi suna cewa ba annabin kanku ba annabin Allah bane ba tun shi ne annabin wancan zamani amma suna cewa ba shi ma kaman kowa ne ba annabin Allah bane ba wancan zamani ta wancan sayar bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a lokacin nan annabi ne manzo ne kuma najjara ne kafinta ne minize ne iya ci da hannun shi ba bara bai ki ba ko da yake eh da hannun shi ke sana'a shi to ne yasa kenan suna aibanta shi kamar ce ba annabin Allah bane ba to iya gudu shi ya zuwa shekaru sun yi nisa iya gudun ka aje wani miyagun malamai su mamaye wurin su bata abin da aka yi shi ne ki gudu miyagun malamai ne a wurin tare ke su kuma kuma a wurin ake rayuwa a masallacin ne ke da wurin shi yasa ce Allah wa in yushiftul mawali min wara'i ina tsoron masu mayewa bayan na wuce tun da ya kusa mutuwa ya kusa dago a shekaru gari ya jiki ya rauni gashi sun hurwa ta lulluɓe kai mai saura ya tafiya Allah ce wanda kanta yace bayan wannan tsoro da nake wa kasu mana a ce akara matata bakarariya ce akar wata dama ita dama can dama ba ta aihuwa ma tana budurwa dama mace da ba ta aihuwa ba tsuwa ba ne da za ta a dama tana cikin mata wanda ba ta aihuwa kuma amma ga burin ga abin da ke tsoro ga abin da ke tsoro Allah a wannan hali ce fa habili min ladunka waliya kaji Allah ka ban kyauta ta musamman daga wajenka ta wani mai mayewa na kware sai yani kenan da na kware in zaka yi addu'a ka roki Allah ya baka da na kware na'am ba ko Allah kama ayuwa ba wani dan guma maka saka tafi ka kashe kama ka nemi da na kware da yawa akwai tsaye sai masu ban mutuwa mata shi hankalin shi yana ka rayuwa kenan ka nemi ɗa na ƙwari ba kun haihuwa ba Allah kamar kyauta ta ɗa na ƙwari ya ce wannan yaro ya rufe ne wani na yaƙo wanda zai gade ni ya yi gado irin na yaren yaƙo na ma'ana gado na annabta ta abin da sananne annan sarrafa iya magana ce nan mashar an biya lanursu wa lanuras mata kana sarrafa na ce dukkan mu jama'a annaba gaba daya ba annaba kadai ba ce duk annabawa yace ba ma gado ba gado duk abin da muka bari sadaka ce duk abin da manzo Allah ya bari a rayuwar sadaka ce wannan ai kawo rashin fahimta tsakanin Fatima radiyallahu anha ahlul bait da mata da Abubakar da Warko aka da su Umar maganar annabi sallallahu da aka akwai rabo nashi na na aka raba na yaki na haibar na fadak wanda dai aka san da sun nema a basu Abubakar sun da wannan labarin tabbatar da wani labarin na magana annabi ba gare shi fatwa sun nema su gado ta nema da mata cikawa ita ga dalili wani annabi ta ba gare shi kenan abu ne na da zama sadaka ce ta koma ga Allah sun ci gaba da nema abin sai zama sun ɗan rikici ne haka shi daga Usman ne ko mana ne daga baya abin da su ku zo ga zan sa abin a hannu don gudun fitina ne amma ku yi yadda yake da shi shikenan ku ci ku sha ku ba da sadaka ƙarshe haka aka yi kirman annabawa ba ba kenan gado nake ni gadar ilimi da annabta kenan dan wanda zai gade ni ai da ma iya gudun ne miyagun halifofi ban za ta rushe abin da aka yi kake ne maka nan wani wani dan da zai zama to kenan shine zai zama to jagora na bayan na mutu kaga nan akwai wanda akwai nisan alkhairi ga kanshi ya nema a bashi ɗayan da cikin shi da kuma ga ainihin aikin nan haka Allah Allah amsa wannan zai kenan shine addu'a da Zakariya yayi ya roki da to wanda zai da rusuli ko rusuli na Ali Yaqub wanda zai gade ni kuma ya gadi iyalan Yaqub kenan da annabta waja'alu rabbu radiya kuma Allah ka sanya wannan ɗaya zaman to mai gado da wani ce yaƙubu za ta ƙara yaƙubu don zuriyarsu ce a san zuriya ce mai tsawo tun daga yaƙubu ne ya yi suka ɓata ɓata banu isra'il a sanar ɓata banu isra'il waye isra'il yaƙubu shi ne isra'il sunan shi isra'il yaƙubu ke duk wani annabi da ya zo bayan wannan bayan bayan wannan za ka cikin zuriya ke ne yaƙubu baban yusuf kuma yusuf shi ne ai asalin wanda ya kawo banu isra'il masar abu dai tarihi ne dogo su ne su da na samu musa da dalam ba musa aka ta samu annabar banu isra'il amma jigo ne ya kurkin ne shi ne shina wata abu da ake ta yadawa wata wace ce babansa annabi kanansa annabi mutunta annabi ɗansa annabi waye annabi ke ta yi akwai ilayya da gaske akwai ilayya ibn sa'id inda abin ya tabbata dan tarihi baban da annabi akwai ilayya cikin ɗan yaqub ita ce ake mana magana da mun na yawan yana magana tana a wurin ilayya ce ake mana magana in abin ya tabbata ibn kasir ita take ta mai ilayya ilmin zubci ilmin zubci kenan ba manta yakubu ko annabi kenan kakanta wai kakanta ishaq annabi saboda shi ba ibrahim ai kakanta ne ko ai ka gane kuma waye waye wa ce wanta wanta annabi annabi yusuf dan da annabi sun ce zulkifil mijin da annabi sun ce annabi ayub in ya tabbata haka tarihi yake Allahu a'lam dan sai an wani a takace da kenan an san da gida annabi ne kenan ku rike da kyau ba za a bin yana ta da tambaye ilayya suna ce mata wannan magana ya yi yaƙub ce kiran baban da yaƙub kakan da ishaq baban kakan ta ma ibrahim kuma mijinta an ci annabi ayub ɗanta zirkifin wanta yusuf alayhi ilayya ta ci ta wani magana in ya tafi da jibir kasir tarihi ne allah wa wannan kenan iya neman gado kenan wannan ɗana da zai samu ya gadi wannan gida na annabta kuma waje an horar da radiya Allah ka sanya wannan yaro yardadde ne a wajenka kaji eh ka san yaro ne yardadde kina yaro na gari to ta gaba يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا
na'am yanzu ai mun ji zakariya yayi addu'a nida'an khafiya daga shi sai Allah subhanahu wata'ala ya kaskantar da kai ya roki Allah subhanahu wata'ala da na kwarai da nagari mai gadon annabta ya zama to jagora a bayan shi wannan addu'a ta karbu Allah ta ya zakariya nan kira ne Allah ne amma ba kai tsaye ba ta hanyar malaiku dan san ba makaranta malaiku malaiku ko kan sulfil mirab Allah mai labari malaiku malaiku Allah ce ko sulfil mirab malaiku suke kira shi malaiku malaiku ko sulfil ko kan sulfil mirab kenan kira ne malaiku amma tunda Allah ce sai amma kamar da abin da Allah ne ce kenan Allah ya kira shi ya zakariya inna nubashiruka bi ghulam bi ghulam ismu yahya mun baka muna baka albishir da wani yaro jugula musulmu yahya da wani yaro mai suna yahya ba yahya ba ba yahya ba ne ba yahya yahya ita hakin ba a mata ba mata wasani wani hamar yana shagga yahya yahya yahya yahya yahya kenan muna baka albishirkin samun yaro mai suna ya haya nan alaƙa lamna da allahu min kabar samiya kahin wannan ɗana ka babu wani mai suna ya haya shi ne farkon sunan kenan hasa nan bishara ga yaro namiji kuma ga suna allah ya ba shi sunan ma eh sunan shi ya haya ba an gaje ba tabbas labarin yanzu da allah kuma to dan adam yanzu ka ga abin da ya roka an amsa kuma har da suna yaro namiji ga sunan shi amma me yace
qala rabbi anna yakunu li ghulam wa kanat imraati aqiran wa qad بلغت من الكبر عتيا
na'am zakariya zakariya ya da imanin Allah zai bashi da amma yanzu ta yaya armi zai yi amarya zai dauko budurwa zai dauko ya za a yi shine bisan ba an ce dai gada an mara suna qala rabbi anna yakunu li ghulam wa kanat imraati aqra Allah ta ina yaya kana maka tafiya wata hanya ce ta wata hanya zan samu da alhali wakati mun ati akara mata ta tana yarinya ma ba juya ta aka ko juya eh tana muna tana yarinya ma juya ba ta aiwa kuma ga tsuwa wa qad balagtu min al-kibri itiya kuma ga shekaru sun yi nisa tsuha jakob ya kai ga ya tsuha iya ga tsuha kuma ta mata da man tana budurwa ma ba juya ci ba ta aiwa kenan ya tambaya ta yaya kenan zan samu da a wannan hali nawa tsoho da tsohuwa tana yarinya majuya ce da abu na na hankali magana aihuwa ta kore da su an ba da kudura mujizar Allah ba a tsarin ɗabi'a ɗabi'a da ba magana aihuwa ita tso juya kuma tsohuwa shi ka tsohuwa nisa sai ka bayar Allah yaya zai a wannan hali in samu da ƙar an ba shi amsa قال كذلك قال ربك هو علي هكل وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا
na'am wannan magana ta zakariya ta al'ajabin neman yaya za a yi a halin wannan ya samu da ƙal ka zalika ƙalo rabu wannan magana da aka gaya ma yaro da aka samu yaro namiji suna ya haka ubangijin ka ya gwaji kuma huwa alayhi hayyin ni Allah da ne wannan magana za a baka wanda wannan alƙawarin wannan da wannan abin a waje na abu ne mai sauki abin da sauki na fasida abin da sauki ba wa da kone samson abin ba wa da kone kaka ɗaga na wani mai wahala sai ake tuna mishi ya san abu ne mai sauki a wajen allah yin hakan ita wakar halakatuka min gabar da mutu kushe a kai in ka tuna da akwai ka da babu kai alaƙa na halitta ka da babu kai na yi ka kuma yi mutu da ya ce za a yi babu babu kenan baka magana komi kina abu ne mai sauki shi mai maganar da ya alƙwarin badawar a wajen shi abu ne mai saukin gaske a baka da bayan tsuwa da tsohuwa da tsoho abu ne mai saukin gaske wadda kalabata zomin kabar can da ai na yi ka walam ta kushe da babu kai aka yi ka ana gudan ana kima babu shi aka yi shi kina a wajen allah kaka kawo ni magana kurin haka za a yi shi kenan amma bai kare ba tambaya قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا na'am har da tambaya yake qala rabbi to zai yaki haka za a yi kuma haka za a yi amma da tambaya ki kare tambaya ba qala rabbi ja'al li aya to Allah a sa mana alama ciki ya shiga Allah ya kada kada san ajula ta da gaugawa na da gaugawa sai yazo daga daga nesa a jirgi wajen wajen wajen farko ya kare a jirgi yazo garewa a wajen mutum wani rigima da wato kare gaugawa na da tafiya mutum dan Allah yake kamar Allah ne gaugawa yace Allah yace ya Allah rabbi ja'al li aya Allah ka sanya min alama ciki ya shiga al ayatuka nan ka ga wata gaugawa Adam ko ko ko bari ciki ne wata wata kuma hata sallah biji a shi zo gida ta kiyaye ka kaga da bari tunda kawai da hankali tunda da ya irin kuma kuma ciki wata ran ta na je motsi ciki har girma ko amma shi ka ciki ciki ya shiga da mun labari a sami aya daga ciki ya shiga a sami alama ciki ya shiga rufin ɗan liya ya Allah ka sanya mu alama ta cikin ya shiga qal ayatuka alla tukallima nas salasa layalin sunna alama ta ciki ya shiga kun zaka waye gari ka kasa magana baka yi wa mutane magana Allah tukallima nas mutane ka ba Allah baka iya azkar ya komi amma mutum ne bai iya wa magana amma yana iya azkar iyawa Allah yana amma Allah yana iya yi. amma bai iya wa kowa magana salasa layalin سوية نعم وانت ثلاثة ليالي سويا وده الجمهور نقول ابن عباس ياتا كان أكو أجيري ما تفسير الجمهور وابن كثير ابن جهالين جاي شيء ما أنا كان أكو كما سوي لا هي كلو فكذا ما مثلا بقى لا هي بقى لا شيء آه لا هي كلو amma kuma ba ka iya masa irin wannan kenan ba kurunci ba ne ba kuma ba ne ko bebe kurin haka aka shi ne alama cikin matar ka yashi haka aka yi mishi shi ne alama duk da ka kasa magana to shi kenan ciki ya shiga kuma ka shirya ana nan fakharaja ala qawmihi فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا kurin ana nan rannan fakharaja ala qaumin min mihrab kun ranar gashi ya hoto nan mihrab din a yau muna cewa gidan liman su a can mihrab a cikin masallaci ake wa liman wani wuri sama wuri na musamman he ma ya taka wuri na sama ba bai jerin haka mutane ko mami da sama yake yi ko yawa azima da sama yake zuwa aji sannan ma daga cikin da gwamnati su shi mihrab wanda almu alamu ke wannan kewayen a cikin gidan liman don kama ɗauka wata mirab ce wata mirab ta mu irin wannan akwai sakanin malamai a kanta dangane annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu wani abu amsa shi babu mirab wanda gidan malami babu ita kurin sahu ne kurin abu da ta an samu annabi sallama dan wanda ce to za a gane kibla kurin ya sa kamar a jikin bugu da ta kibla ya sa kamar ta azara ka wani alama ko ake yi nan ta kibla kurin haka ake babu wannan gidan liman wanda ya zama tun haɓar rigima a wani wasu wurare babu shi sai suke inkarin shi wanda kamar sai zina alimar an fara shi wata safai don sai zina ya kai ma bai shiga cikin tsaye da gini bai shiga cikin shi wannan dai ba da sun dai ba da mai abin da maka ɗaukar yau mai rabu irin ta mace ta su daban ciki wannan tamu akwai saɓani ne a kanta ganin manzo Allah bai yi da ba kuma shi da wasu yace ayi wasu na ta ba ayi dai abu ne da yake da saɓani a kan shi da wani ba ku da misali nan musulacin shari'a nan nan garin na karin misalin lokaci wancan nan misalin gari asali da aka yi shi metri da goma ne alama abin da yamma haka sai aka samu rigima tsakanin metri na ga metri da aliya da wana da shugaban ginin shi sai yar jaraba da yar kaɗan sai ta ta ya katuwa wata shi bai katuwa ba ana rigima aka ya kawo shugaban wakilin shari'a da daga masar sai ya zo sai shi injiniyoyin yake gwada iya fara wancan wakashin aka kaɗan aka yi ta to da wace ayyuka ita dawa ta ayyuta ta mutu da muke mutane duk muke a duniya ba mu yi mera ba ba mu yi da muke ba yin ta ko mu ta ita a to kuma ai sahu za a bata sahu ta kalmi ta baya suka yi ba ya ai ga ta ai wannan wani ba wani liman ai ta ci sahu guda na banza ci ta mai ta mai kalmi ta biyar a baya a cikin an ba haka aka yi su bisa shi ta kenan mihrab ake mihrab wacce su wuri na musamman suke hawa suna komin su daga can mu akwai sai aka musulunci hatta da dan hawa ma haya kadan an hana liman ya hau ko da ta dani daya sama da mamu wata rana da Huzaifa su suka bi da kawai wata da Huzaifa ne zai hau wurin sallah aka yi suka da gari a mada'in ne suka yi su a jin sallar su da gari aka haka sai liman ya hau sama ka takalin a nan yake sallah to zai ba zo ya limanci na kawo abu musul ansari ne ya zo wurin zai hawa kawo hijji da shi hijji da shi ya sabku ya ka sallah an tsari ya ce aka ce wallahi lokacin da ka jini ba ta shi ne suna shi annabi yana a hana hawa ɗani ba a hawa sama da mamu don girman kai shi da ka sama kai da kowa ba yi shi mata mu zai fara ma wannan haka take take nan wannan mu musulunci ba san sama liman hausa da ba mu ba san ko tsani ba a rada ba an ba su ruwa ba liman ya hau da zanen wuri liman ce shi san ma ba a so ko a san bambanci wuri liman da mamukuna kowa libo ɗaya ne haka hana argewa ana argewa nan tafi liman kiri kaza musamman ya mai na musamman wai ana argewa kai tafi liman ya mai wani shi daban ya wuce daban ne dole ne ana bada sana ba wani tafi liman daban musamman kuma liman kuma kira shi ne kurum ba wani tafi liman kurum wuri ne da kowa hau kowa yau sai sun dake abin kamar abin kai ce ya zama katin tare da tsada a tare ma amma bai cikin gaskiya kun da yi a gaskiya duk da yana ba a samu bambanci a samu kun nivo da ba wani kowa ne da yake masallaci ne kowa nivo guda ne ana wurin kasar da kai ga Allah kenan da yanzu muna maganar zakariya alaihi salam fa kharaja ala qaumi min al-hirab sai gashi ya hoto daga hirab kishi wurin ibadar shi kenan ran ba magana fa auha ilayhi an sabbihu bukratan wa ashira wato ya isara ke a ci gaba da tasbiya kar a mutum Allah ba manzo ba magana ko bai ishara bai hira da kowa bai ba kowa magana kai da ishara a ci gaba da azkar a ci tasbiya sai da murace amma ba magana kenan zan nan daga ran nan yanzu kenan ya san ciki ya cika kuma alƙawarin Allah ya cika an samu da kuma an samu ya hayakin zuku me wannan matsayin da yake na Allah yake cewa
يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا
Allahu akbar wannan abin da ya roka na da na gari Allah ya bashi yanzu an takata mana jumlar isal yahaya da an ahe shi musu kuma Allah yana magana da yahaya kai ya yahaya ya yahaya khudh kitabi ku musu kuma Allah ya kuma magana kenan abin da ya roka an bashi da yahaya kuma Allah ya bashi annabta za a iya magana da wannan yaron kai tsaye ya yi aya kudu likita da kowa ka amsu littafi da ƙarfin gaske da ƙarfin niyya nan kenan aiki da littafin a taura don a kan kusan a taura annabawan bani isra'il duk a kan a taura sun ba musa islam dole annabin su a kan a taura ne yake zauwa hatta annabi dawud a taura ce jigo zabura compliment ciko ne kuma wa'azi ne amma a taura ce jigo littafin su na shari'a da a taura suke annabi dawud annabi suleiman don annabi da kila bayan zabar sa'id da a taura ce jigo saura kuma littafi da ta injil kun tuko magana ne ba dokoki bane ba tuko magana ne da wa'azuka a cikin ta amma a taura ce jigo da tansu kenan Allah yake kira Yahaya karki wannan littafin da ƙarfin gaske da ƙarfin niyya wa atina wa atina hukum tabiya mun bashi kuma wannan hukunci a ta ilimi da fa'inta wasu ma annabta kanta dai shi tun iya yawo ya samu annabta gaskiyar magana tun iya ƙaramin yawo shi ne kenan bayan zakariya shi ne annabin da ya zo shi fara ba da bushara da isa alaihissalam shi wa isa shaida lokacin nan bayan uban shi zama to khalifan baban don kusan ƙarshen lamarin duka wannan biyar mutane an suna annaba uku na ƙashe na nubar isra'ila amma kowanne ba su bar shi ba zakariya sun kashe shi yahaya sun kashe shi isa sun rige shi allah ɗauke shi haka haka labarin su banu isra'ila tsaurin kai kenan zakariya har ana bi ana bi da kalima kashe shi su kashe uban su kashe ɗan isa ma an bi shi allah ɗauke shi haka suke ba mutanen gidi wani ba banu isra'ila Allah ya ce ya haya karfi littafi da ƙarfi da ƙarfin niyya mun ba shi hukunci tun iya yaro ka ce annabta ka ce ilimin dai ko ne da Allah ba shi wa hananan min laduna wa zakatan wa kana taqiya kuma ya ce wa wannan hanata nan so da tausayawa Allah iya san shi wanda ya tausaya mishi kuma Allah da kuma Allah ya tsarkake shi ce wa kana taqiya bawa ne mai jin tsoron Allah wani ya ce da an ce a cikin tarihinsu idan zakariya iya wa'azi in ya ambaci jahannama ka yi su ma ya yaye su ma su ma yake hatta kai wani su zai wa'azi ta adiba ba ba ya ya kusa in ya wa'azi in zai kuma magana jahannama bai so iya nan su ma yake sai daga hankali shi kwarai yaro ne amma ya tsoron Allah kwarai an tun yaro cikin tarihi da tarihi tun yaro na yara mace bai wasa ta ne ba in zan wasa ba zan wasa ba mace wasa da hayya ya ce riba yi dan wasa ba bai zuwa tun yaro bai zuwa wasa bai zo dan wasa ba kwarai yaro na ƙarfi kuma Allah tun yaro Allah ba shi wannan kenan ce yaro ne wanda Allah ke so ya tsarkake shi kuma yaro ne mai jin tsoron Allah wa barran bi walidai kuma kuma ce da ma da da mamoni dan a bashi yaro da mun duka waje ko Allah bashi dana koyi tun farkon sanda a bashi dana koyi kuma kuma ka annabi mardiya yardiddi wanda Allah ka ji shi kenan ga tsoron Allah kuma wa barran bi walidai iya biyayya ga mahaifin shi bi uwa da uba ولم يكن جبارا عسيا ya zama to bawa ba wanda yake tsagira mai saban Allah kenan bawa ne na kwarai salihin bawa kuma salamun alaihi Allah ya tabbatar wa wannan yaro amincin Allah ya tabbata a kan shi yawon wulida ranar aihuwar shi iya cikin ya zo cikin amincin Allah wa yau mai mutu a ranar mutuwa ya mutu cikin amincin Allah wa yau mai ba aka hayya ran tashi kiyama zai tashi cikin amincin Allah nan ba addu'a bace ba labarin tabbas Allah ba shi na rubuta wa ba da bace ba ke tunan ƙari Allah ba shi kada cikin aminci ta aihuwa mutuwa ta shigo ba kiyama haka Allah ba wanda ba shi ne muhimmancin haka ce addu'a tun da wuri karfi Allah ba ka iya na kwarai iya masu albarka shi ne riba yiwa Allah ta muke mu Allah ta gaba
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا
na'am to yanzu kuma za mu shiga kisar gadangadan ta sunan surar san zakariya tun muka surar muna magana inda aka reni uwar isa alayhi salam wanda ya rene ta zakariya ake ba labarin ga adawa gano yanzu ne gadangadan za a shiga wajen maudu'in na surar abin take ba da labari na maryam alayhi salam ga yanda lamarin su ya taso labarin wanda su wanda suke dangana kansu zuwa gare ta ba su da wannan labari sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ta labarin dalla dalla tun farkon lamarin abin cewa ya wuce ma a gaban da aka yi shi da kenan ga labarin irin wani kan shi wannan sura ake ba labarin cewa tana daga cikin lokacin da najashi jahu da bi talib lokacin da ya hijira suka sai habasha lokacin da tsanani ya yawa a maka ya dawo da ruya sai matasa na ƙureshi sai su shafa da sauransu suka ga su iya zama a cikin garin makka za su yi abin matsala suka imanu a nan sallallahu alaihi wasallam ya ba su shawara gari ya tsanani cewa yanzu abin da za a yi iya labarin najashi sarki ne mai adalci ina ba ku shawara ku tafi wajen wannan sarki ba zai zalunce ku ba saboda iya da adalci kinan ku zaɓi zama a ƙasar shi wani shi malamin ke hujjar cewa zaɓen mai dama-dama eh jini lalatattu ne amma ga mai dama-dama ya ka sai can ya ka zaɓen magana ke nasu ga wanda kawuri ne kawuri ne a wasu ba ne ba amma ina da dama dama akan sauran akan kwarai shawar da sauran wurare ya ce ku dai can ku zamana kuma jafar can suka tafi sun tsaye abasha da sauran sabai zuwansu kenan na da wuya kwarai shawa suka shirya tawaga ta musamman da rashawa kyauta ta musamman aka bi bayansu wajen najashi a ba shi wannan kyauta rashawa ya bado wannan yaran a maido su makka suna zuwa ya ga shawa sun zo da tawaga amur bin asir suka yi mutum da faru amur bin asir a cikin shugaban tawaga amur bin asir kayan mutum suka zo kayan ma sarki gansu suka izko sarki suka wani labarin kayan sarki da suka hadawan wada ɗan wada aka ba su rashawa ga abin da ya kama a majalisar sarki ku ba mu gonin baya wannan haka yi wakana ganin hadawa sun ci rashawa suna zauwa hada aka ba su iso suka iso suka ce ranka ya daɗe mun zo ne kan wasu yaranmu suka bar garin gida sun mana tawaye ba sa kan addinin uwayen da kakanninku kai ma ba sa naka sun gudo wannan gari naka shine muka zo da cewa a ba mu musulmi da gida kuma ga wannan kyauta ce aka ce mu kawo aka ba sarki tashi kasar suna kawo shaida iya da adalci bai yanke ko shi a kuma aka bada ba ba a sai ce a kira wasu wani yara bai gansu ba a zo da su aka ce aka ce masu habbai su jafa hada mata a ciki amma jafa da shugaban ta yi aka masu shugaban tauka kun ji kun ji abin da aka ciki an turo daga gida a maida mu ya za a yi aka ba jafar fatfarol kai ne mai magana a ce ka ce wallahi kan mu kore komi kan aƙidar da abin da zai wa kare wa kare suka je suka tsaya gaban sarki har najashi radiyallahu anhu najashi ba da kadar ma mai zalla najashi duk da shi da ana zara sauran mutum shi dai tabbas ya cikin musulmi kwarai kenan ya ce me ga jama'a ku sun biyo bayan sun ce ba ku addinin na uwayenku ba ku na mu kuke yi a nan jafar ya tashi tsaye ya ce ranka ya ya girmama shi ya ce wannan mun tashi a garin mutumin su mai ƙarye don ne mara ƙarfi bauta ta mu gumaka duk wani kayan banna har aiki muke nan muna nan sai Allah ya tado wani a cikin mu wanda mun san shi mun san uwayen shi mun san halin shi sai ya kiraye mu zuwa kaɗai ta Allah da ibada da barin bautar gumaka da barin zina da barin kaza da aiki sadin zumunta da ce maka maka dai alheri zalo sarki iya ji da ya kare sai bude wannan sosai maryam jafar karanta ta tun kun sai karantawa sai karanta karantawa di zo ga daga sai yayi iya karantawa malaman wani suna kuka suna hawaye wa ayyun tafid min az-zaman suka fara kuka suka ji kudin labga isa gaggariya ga yanda isa yake gaggariya magana a cikin wannan yara suna karewa sai gishi to wannan gaskiya abin da suka wani ba mu ji wani matsala ba da abin da isa zo shi shi na ja shi akan aƙida isa annabi Allah ne ba Allah bane karshe dai wannan sura ce da fa ne shi suka ji kullum Qur'ani suka sura Maryam gargariya duk da haka karshe dai bayan ta tafi ne wallahi ba na da ku har sun mutu ba san Allah ke sun mutu kusan jaraba ta addini ba su dangana ba an sun mutu abin bin a sayar zunta ya sake su kullum da ya da a fa na ba ai suna cewa isa bawon Allah ne ba Allah ba dan Allah bane ba bawon Allah ne su kuma da kirista ga ida su musamman da yake ida shi da isa manzo Allah ne sai suka dawo hada dan suka ranka dai wannan yaran ma suna hudu wata mummunan magana ga Isa alaihi salam wannan kware a kira su su ga maka wai Isa me matsayin Isa ake wannan jafari ta wani magana wani kiran da biyu ya gole tada masa hankali hankali sai tashi to wallahi muna nan ko mai zuwa kan alabin mutum ba mutum zaki da za mu gama kafin maka suka zo ya ce mai kuke ta kan isa alayhi salam isa bawan allah ne manzan allah ne maryam ruhun allah ne bai da farkar isa da shi qur'ani sai juya kalle su sai dauko wani haƙi sai dauko cikin gwanan abin suka wadi ba su rage daidai wani haƙƙin ba a kan isa isalam haka isa ke ce ce ku koma ku je daga yau dole ta ɗauko wani da shi ku je ku zo ku bauta ma Allah ku yadda ku ci su shi ma ya basa wani kariya suka zamana a nan habasha musulmi na makka ƙwarai shawa da wasu daga yamma samu sana sha'ari suka zamana a nan habasha har manzon Allah ya hijira suna habasha da ya hijira kuma madina ba sai madina ba suka zamana a wannan gari kuma a garin ba dokar alaƙa da tsanan ake ba doka ta musulunci suna magana zama a wani hali da zuwa ba da kaiya abu da kayyaka ba ta kama kan cikin lahi suka zamana manzo Allah na Madina an yi badar an yi Uhud an yi Hazab suna na a Madina a Habasha ba su je Madina ba a ce ko sun kawo ko sun zama zalin kufur ko suna gidan kafirci suna nan a Habasha dama ta bada ba su dama da ruwa dama ko akwai abin da ya kayyaka kama hukunta ta kai ma kama kalam kaza kaza kai kawai kama kawai ne a da ruwa ta kaza kaza suna nan a habasha har manzo sallallahu alaihi wasallam biyo ne ya kuna aka yi badar aka yi hud aka yi hazab sai kuna sai a bude khaybar shekara ta bakwai tukurran ne ga jafar da tawagashi da yan yaman sun tawaga sun zo har manzo Allah horin ciki mishi yawa ita bi ayi ma'afara bi bude khairu awa mu gudum jafa annabi annabi da farin ciki ma yawa da wani zai farin ciki bude khairu ko zawa jafa wani ciki biyu biya ne da tafi ciki yawan yawa ga jafar ya zo kuma ga kuma ga an buɗe haibar a wani shekaru da kuma iya zo wa ka ce irin na duniya ba wannan ya zo a bashi kamun tun da sha wahala a bashi mai ci ita da bani sai ka yaƙi mota ya tashi za a je kuma wuri mai hadari a tarin turki mota za a kai wa rum kuma kasar su hari lokacin da rum take da mulkin duniya kuma yakin farko da za a yi sai a kai musu hari cikin gida yanzu an zo ana neman komandoji jafar ta su da habar ni gani da fasa sai ina nake da sai haku a nan aka sashi komanda ke yaki kuma ta yi shahada da dawo gida ba aiki da Allah ta nake mu ɗan wannan sura a taƙaice ita na karantar da matsayin isa asalin kisan shi yadda yau kana har yanzu aiwa labari kama a gaban ka akai Allah kai rana ta yau za mu fara kuma ko insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته